على خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو زام دورا درسمنا كرشكينا وانا مجلسي na rabon gado a wannan masallaci masjidul ansar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijiriya wanda ya dace da shekarar dubu biyu da ashirin da uku miladiya a za mu tashi babu mallahun nisfu man yarisun nisf kenan yanzu za mu yi magana akan cikin magada wane ne ake raba gado gida biyu a bashi ku gane wannan zai taimaka muku kwarai wajen sauƙaƙa muku raban gadon yanzu duk wanda za mu faɗa to shi in dai mamaci ya mutu to ana raba gado gida biyu ne a bashi rabi malam ce fanni sufar do hamsatin afradi الزوج والأنثى من الأولاد وبنت الابن عند فقد البنت ولقت في مذهب كل مفتي وبعدها وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصب ما لا يفارق من بياني دنغني دا من يستحق الفروض waye ya cancanci farzi rabo sai ya ambata mana ashabun nas ya ce fannisu fardu khamsatin afradi rabin dukiyar mamaci kaso ne na wasu mutane guda hudu an ya ce afradi yana nufin munfaridi mutane ne guda biyar kowane ɗayansu ya cancanta a bashi rabon dukiyar mamaci a raba ta gida biyu a bashi rabi ya ce azzauju wal unsa min al auladi azzauju idan mace ta mutu mijinta yana iya cin rabin dukiyarta amma kar ku manta kowanne aka faɗa akwai sharadi ba miji kawai ba ba kuma koyaushe ba amma dai ka rubuta ka ajiye miji na mata kaga in an ce azzauji ana nufin mata ce ta mutu kenan ba zai yi in uwa ta mutu a ce azzauji ba yanzu muna magana akan matarsa ce ta mutu shine mijin miji yana cin rabin dukiyar matarsa idan babu far'un waris an gane ko yawa indan firadihi anil waladi wa waladin ibni wannan shine rike karatun mun yadda miji zai ci rabin dukiya amma in ya zama shi kadai ne matar tasa ba ta da ɗa ko kuma ba ta da ɗan ɗa ɗan ɗan nan namiji ne ko mace na wannan mijin da ya aure ta ne ko kuma wani mijin daban kai haɗɗan zina zan yi bayani mijin mata yana cin rabin dukiyar matarsa idan ya zama shi kaɗai ne ƙwal babu far'un waris zan ta maimaita far'un waris ina nufin wato wani magaji wani reshe wanda ya iya gadan wannan matar idan aka samu miji a in matar ba ta da ɗa sai in matarsa ba ta da ɗa ba ta taɓa haihuwa ba ko kuma ta haihu ɗan ya mutu a lokacin da miji zai ci rabin dukiyar matarsa sai in ba ɗa kenan kaga ɗan kamala matsala ne da zai hana cin dukiyar uwarsa da ta mutu ya hana ka ci da yawa in dai akwai ɗa zai baka mushkila wallahi ana tambaya a ce to wai dama akwai wani lokacin da ɗa yake zamantowa matsala ƙwarai kuwa lokacin da matakka malci miloniya ce ta mutu malam ka gama kimtsa za ka ja kaya ka zo ka zauna a layi za a raba a baka sai a ce kashi ai ba ka da maganar rabin dukiya tun da matan nan tana da ɗa kuma ka ji ɗan nan ba wai shi kaɗai ba ƙaddara ba ta da ɗa ɗan ya mutu ashe kuma ta yi ɗa ɗan shi ma ya je ya yi aure ashe yana da ɗa ko yana da ɗiya matuƙar kenan tana da jika shine waladul ibni an gane sawa'un kana zakaran aw unsa kenan zamu ce miji zai ci gadan matarsa rabi idan ba ta da da ko jika jikan kan ma mushkila ne sai tashe ka daga cin rabin nan ya danna ka wani wurin Allah sa ana ganewa to shine malaman suka ce a to wai wannan dan ana nufin ɗanka da ka haifa da ita matar taka? Ko ku ɗan agola da ta zo maka da shi daga gidan wani mijin da ta aura ya mutu ko ya sake ta duka ko ɗanka naka ko ɗanta na wani mijin ba kai ba yana hana ka kace rabin dukiya kai in aka bincika matan nan ta taɓa yin zina tana nan da ɗanta ɗan zina yana yawo a bakin kasuwa wallahi ba zai bari ka ci rabin dukiyarta ba kana ci zai kai ka wajen alƙali فالنصف فرض خمسة أفراد الزوج والأنثى من الأولاد kaga dole yana buƙatar sharhi da bayani azzauji kun ji yanzu kun ji sharadin miji ya ci rabin dukiya ka rike ko inda adami far'in waris na biyu duk mutumin da ya mutu ya bar albintu ya ɗaya Allah ya kaddara kai a rayuwarka yar ka ɗaya ne sai ka mutu kawai za a raba miliyan dubu da ka tafi ka bari sai a bata rabi kawai albint wa alwahida to ita ko da babu ita sai aka samu ɗanka yana da ya mace tana iya tsallakowa ta zo matsayin ‘yarka jikarka kenan jikarka ma tana iya cin rabin dukiyarka ita ce bintul ibini amma bintul ibini inda faqdil binti ana ku ganewa? na biyu wanda zai ci rabin dukiyar mamaci idan mutum ya mutu ya bar yarsa mace kwaya ɗaya ta ci rabin dukiyarsa kaf amma ba ita kaɗai ba in babu ita sai aka samu ashe ɗanka ya taɓa yin aure shi ma yana da ya mace ba kowa kuma ba ɗan daman ai jika yana cin gado ne idan ubansa baya nan to sai aka samu wata jikar kamace wannan jikar kamace tana iya cin rabin dukiyarka idan babu yar kamace kun ji na biyu al-ukhtu ash-shaqiqa الزوج والأنثى من الأولاد kun gane al'unsa min al'auladi? me yake nufi? ‘yar mace saboda waka ne eh ‘yarsa mace shi ne na ce muku albintu ai al'unsa min al'auladin na ana nufin albint ne to akwai wata na gaya muku wa bin tulib ne inda faqdil binci ba na gama da nan ba yar da in ba samu yar ba waluktu fi mazhabi kulli mufti al-ukht yar uwarka tana iya cin rabin dukiyarka ana nufin al-ukhtu shaqiqa yar uwarka uwa ɗaya uba ɗaya fa ba ‘yar uwarka uwa ɗaya kaɗai ko ‘yar uwarka uba ɗaya ba al'uktu a shaƙiƙa ‘yar uwarka wacce take da babanka da mama kun hada wato ban sunan shi a uwa da uba gaba ki daya to sai da karawa ce wal ukhtu min al abi al ukhtu min al abi yar uwarka da kuke uba daya ma'ana wanda suke da karfi bayan yar uwarka uwa daya uba daya to akwai kuma me in babu ita ta kauce sai a dauko yar uwarka uba daya inda eh haka ne faqdi shaqiqa idan babu shaqiqa mana haka ma yafi dadi Allah yar uwarka uwa daya uba daya za ta ci dukiyarka rabi ita ma da sharaɗi inda fakri wato adami far'in waris sannan kuma in babu ita sai a ɗauko yarwarka wadda kuke uwa ɗaya ba ɗaya in babu shagi ba waɗannan mutane guda hudu na na gaya muku dukkansu suna cin rabin dukiyar mamaci in ya ina zuwa idan ba ni sunan shi idan su kaɗai ne matan na ke nufi idan babu wanda zai musu asifci daga cikin maza afrad ana nufin ɗaiɗaikunsu kun ga zauji daidai ne yawwa amma waɗannan sharaɗi za su ci wannan gado ne idan mutum ya zama shi kaɗai ne babu kowa amma in an samu wannan far'un waris da na yi bayani to babu maganar cin wannan gado ɗin to sai ce ashabin raba wannan na ɗan tsatsallake abuwa saboda mu ɗan ɗauka da yawa amma kun duba ɗan littafinku da sharhi a za ku ga bayani na farko dai maganar infirad ɗin nan su zama su kaɗai idan aka samu al'ibinu ma'albint kaga zance ya tashi ‘yarka tana da ƙani ko yaya ko ibnul ibni ma'al wa abincin ibni ko ashaƙiƙa ma'a ashaƙiƙa shaƙiƙa ce guda biyu ko ɗan uwa min al'abi duka wannan za su lalata tsarin idan an samu asibi za ta ci gado ne tare da shi kenan asibin zai rage mata ƙarfi zan zo ne bayani akan me ake nufi da asibci duk wannan da ijma'in malamai ne haka ƙur'ani ya ce wa lakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad yanzu an fidda waye anan wa ake magana walakum nisfu ma taraka azwajukum namiji ake nufi azwaju ne ƙur'ani ya ce duk miji idan matarsa ta mutu yana da rabin dukiyarta in lam yakun lahunna walad shine adam wujudi waris idan ba ta da da Allah ce wa in kanat wahidatan falahan nisfu na ce maka albintu za ta ci gadan ubanta in ita ɗaya ce shi yasa Allah ce wa in kanat wahidatan tana da rabi a can kuma walahu ukhtun mutum ne ya mutu walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak ya mutu ya bar yar uwa to tana da me rabin abin da ya bari kaga duk qur'ani ne ya fitar malamai sun yi ijima'i cewa waladul ibni dan dan danka jikanka kenan namiji ne ko mace qa'imun maqamal waladi fil irsi wal hajbi wat ta'sib yana hawa kujerar babansa 100 bisa 100 wajen cin gado wajen hajabi wajen ta'sibi azzakar kazzakar wal unsa kal unsa da Allah ya ce walaha walahu uktun falaha nisfu ma tarak ana nufin al'uktun nan malaman tafsiri suka ce al'uktu min al'abawaini al'uktu shaqiqa kenan ko kuma in babu ita al'uktu min al'abi amma dunal ukht min al ummi banda uwa banda yar uwarka da kuke uwa daya zan ƙara bayani anan dan ana samun matsala yanzu ka yadda cewa yar uwarka za ta ci rabin dukiyarka ko amma kai in an ce yar uwarka da za ta ci rabin dukiyarka wace yar uwar ake nufi shaƙiƙa saboda mai Allah ya ce walahu uktun falaha nisfu ma tarak qur'ani ne faɗa to a fashin baki a bayani aka ce farkon yar uwar da za ta ci gadon karabi shine al-uktu ash-shaqiqa idan ba a same ta ba sai wa sai li abi yar uwarka da kuke uba daya to abun mamaki malam yar uwarka da kuke uwa ɗaya ba ta da ƙarfin da za ta iya cin rabin dukiyarka ko da babu waɗannan guda biyu shi sa ita ba a ma kawo ta ba kwata-kwata al'uktu li'um babu bayaninta za mu zo bayani insha Allah da tattaunawa a kai lokacin da muka zo bayanin as-sudus ita ma al'uktu shaƙiƙa fa ba ta cancantan ta ci gadon a ɗan uwanta da ya mutu ‘yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya sai da wasu sharuɗa na farko babu mu'asibi wal musawi in mu'asibi ya zo zan yi bayani akan ta'asibi insha Allah babu asali kaman uba babu alfar'ul waris sannan al'ukt li'ab ita ma ba ta cancanta ta ci gadon sai da sharaɗi guda biyar waɗannan guda hudu da muka faɗa sannan kuma sharaɗin ta ci rabinka shi ne adam wujud al'ukt a shaƙiƙa sai in babu al'uktu a shaƙiƙa to shi ne za ta ci wannan gado naka To, ana cewa ta'asib, ta'asib, ta'asib a rabon gado, al'asaba, al'asaba da sauransu. Bari mu ɗanyi bayaninsa don ya sama mana sauƙi wajen in na ce asibi ko asibci an gane me ake nufi. Malamai sun yi bayani akan ma'anar ta'asibi, sababin ta'asibi, asibci, kashe-kashen asibci. akwai asibci bin nafsi bil ghairi ma'al ghair akwai hukunce-hukunce da suka shafi asaba magada asaba jihatul usuba din ina ne ake yin asibci yaya asibai suke cin gado in suka haɗu akwai hukunce-hukunce da suka shafi a usubatul wala' akwai kuma lokacin da rabo guda biyu faradi guda biyu ya haɗu ko asibai guda biyu ko fardi tare da ta'asibi ga mutum ɗaya ya za a yi da sauransu to menene ake nufi da at-ta'asib a lugha at-ta'asib ainun sadun ba asaba ya asibu asban akan ce الشيء شده وطواه ولواء ɗaure abu a ɗaure abu shine asaba naɗe abu asaba shi yasa ake cewa ishtama'u wa ahatu bihi wanda suka haɗu suka kewaye mamaci asibai kenan asabahu a larabci shaddahu bil isaba akan ce asabahu ana nufin shaddahu bil isaba ya daure shi da rawani shaddahu bil isaba ay shaddahu bil imama kenan kun lura sunan asaba din yana nufin daurewa kamar kewayewa mamaci wanda suke kewaye da mamaci asibai akan ce asabatul rajuli saboda su ne alladhina yuhituna bihi wanda suke kewaye da mamaci to waye asaba na mamaci waye suke kewaye da mamaci sun sa ido yan kwakwab dab da mamaci banuhu ‘ya'yan mutum asibansa ne ‘ya'yansa aba'uhu iyayensa asiban shi ne karabatuhu danginsa na kusa maza kuma maza danginsa maza wanda suke ta ɓangaren uba kar ku manta ba ta ɓangaren uwa ba zan daɗa maimaitawa an an ce asabatu almayyiti wanda suke kewaye da mamaci na kusa da mamaci su ne asibansa asibansa na farko banuhu aba'uhu iyaye qarabatuhu zukuru dangin mamaci amma maza in an ce asibi ne dangi namiji dangi namiji kuma ta ɓangaren uba dangi namiji ta ɓangaren uba to me yasa in an ce at-ta'sib a larabci ana nufin al-irsu bila taqdir su waɗannan su ne mutanen da suke cin gado ba tare da an kaddara ga iya abin da za su ci ba sai ka ji an ce ya cinye da asibci ka gane shi ba a kaddara ba ba a iyakance ba al'asabatu su ne alwari su ne bila takdir kawai al'asaba alwari su na bilaye bila takdir التعصيب شيني الإرث بلا تقدير الأصبة الوارثون بلا تقدير um, to me sababin mutum ya zama na kusa da mamaci ya kewaye shi sababi ne guda biyu annasabu walwala ko dai dangantaka ko kuma walittaka to suwaye al'asabatu bin nasabi suwaye waɗanda suke kewaye da mamaci ta hanyar dangantaka shine jami'ul qarabati zukur alwarisina dukkan danginsa na maza duk dangin mamaci maza ina maimaita muku ina cewa asaba ina cewa maza maza maza wanda za su ci gadansa amma banda auladul ummi banda ‘ya'yan uwarsa, danginsa ne amma ta ɓangaren uwa kenan. Alwari suna ma a da auladil ummi, ban da su, daga cikinsu akwai albanatu, ‘ya'ya mata, ban da su, banatul ibni, ‘ya'ya mata na ɗanka namiji. ba asibai ba ne wa in nazalu الشقائق والأخوات من الأب duka. sai kuma al'asaba bilwala'i in an ce walwala kaman wani ya ‘yanta wani ba ya zama waliyinsa ba ya zama majibinci al'amarinsa shi ne alwala al-mu'tiku wanda ya ‘yanta wani da mu'tika macen da ta ‘yanta wani da asabatuhuma bin nafsi kuma. Um, akwai aksamul asaba, kashe-kashensu, asaba bin nafsi, asaba bil ghairi, asaba ma'al ghairi. Asaba bin nafs mutum goma sha hudu ne. wannan duk asibai ne bin nafsi amma al'ibnu ibnul ibni ibnul ibnul ibni ibnul ibnul ibn ibnul ibnul wa in nazal dan da dan dan da dan dan dan da dan dan dan dan da dan dan dan dan dan da wannan har iyadu wannan asibi ne bin nafs akwai uba asibi ne bin nafs kakanka asibi kun ga duk maza ake kawa kaga wannan duk a kewaye suke da mamaci to wanda yake asibi shine kewaye da mamaci al-akhu min al-abi ga dan uwanka uba daya kaga dan uwanka ne wanda ya zo me ya sababin yan uwantakanka da shi babanka kai yanzu dan uwanka da kuke uba daya me ya dalilin haduwarka da shi inda ba dan akwai ubanka ba ba ruwanka da shi yayi kenan uba ne hada ku shine sababi to shi ma yana iya cin gado al-ibnu ibnu al-akhi shaqiq kaninka uwa ɗaya uba ɗaya ko yayanka uwa ɗaya uba ɗaya yana da ɗa namiji shi ma asibi ne bin nafs ibn al-akh min al-abi sai dan dan uwanka uba ɗaya sai al'ammu shaqiq babbanka da shi da babanka uwa ɗaya uba ɗaya al'ammu min al-abi kaga abun dabaru ne ko in an ce uwa ɗaya uba ɗaya sai a ce li abi wai ina na uwa ɗaya ko ransa ake yi daman na ga muku tun a rabon gado yawanci fa dan uwanka uwa ɗaya fa bai dafawa a fiye magana shi ba akwai ibnul ammi shaqiq ka duba ma fa har dan gidan baffanka uwa ɗaya uba ɗaya da babanka ya samu shigowa amma dan uwanka ko dan dan uwanka wanda yake uwa ɗaya baya ciki ibnul ammi min al abi shima al mu'tiq wanda ya yanta sai al mu'tiqa wacce ta yanta wani duka amfanin ambata muku wannan duk mamacin da ya mutu yanzu wannan su ne asibai ko yanzu daga yau an ce asibi waɗannan to kaga akwai buƙatar ka haddace su gaskiya gashi nan ana rikodin da kasar da bidiyo za mu ba ku sai ku je ku ta fama to amfanin waɗannan malam an ce wani asibi ne bin nafsi idan ka mutu haka duba ba kowa sai shi kaɗai duka dukiyarka gaba ɗaya ke tattara a bashi kowane ɗaya a cikin wannan matukar ka mutu shi kaɗai ne idan farada zai cinye dukiyarka tas da motocinka da gonakinka da gidaje da komai zai kwashi amma ka duba abin mamaki aka ce in yarka idan ka mutu ka bar yarka mace guda ɗaya iyakacin abin da za ta ci me rabi in kun lura a cikin al'asabatu bin nafsi dukkan su gaba ɗaya ba mace in banda al-mu'tika to ka gane a cikin al'asabatu bin nafsi babu mace sai al-mu'tika wace ce al-mu'tika mace alhajiya mace babbar mace da ta samu kuɗi ta sai bawa ta yan tashi to ta zama asibar bin nafsi ku lura da wani abu guda kun ji an ambaci miji ba miji a nan kwata-kwata sannan kun ji an ambaci auladul ummi me auladul ummi ƴaƴan mamanka ƴaƴan me mamanka da ta zo da su daga wani gida misali eh ƴan me li'ummai dan uwa yawwa kaji li'ummi ko da namiji ne li'ummi ban da shi saboda asibi wanda zai kusanci mamaci ta ɓangaren namiji ta ɓangaren uba duk wannan gaba ɗayansu zaga suna da alaƙa ne da mamaci ta hanyar mai namiji don haka a miji to me yasa aka cire miji in kun gane karatun me yasa aka ce ban da miji a zauju ha miji an yayi alaka da mamaci ne ta hanyar mace ba sai da ya aure ba to muna da al'asabatu bil ghairi kuma waɗannan al'asabatu bin nafsi akwai al'asabatu bil ghair masu yin asaba amma da wani akwai albintu yarka yarka in na ce ya to barin ce ya kawai ya tana iya zamantowa asibar mamaci ne amma bilgairi amma ana nufin bintul ibni yanzu kaga wannan asiba ce amma bilgairi ta ina ta samu alaka da mamaci ta hanyar ubanta namiji dan mamaci kina kaga ba ita ce directly ta zama asibar ba amma babanta da yake namiji ne shi ne yake da alaƙa da namiji mamacin da aka sai ta zama asiba bilgairi sai kuma bin bintu al-ibn ita kuma bibnil ibni bibnil ibni wato ɗan ɗa da ya haifi ya mace ita ma asiba ce kaga bilghairi ne ba direct ba ne ashaqiqa ita ma ta zama asiba ce saboda ɗan uwanta shaƙiƙi ka ce kama akwai namiji shaƙiƙi akwai mace ma shaƙiƙiya muna yana da yata uwa ɗaya uba ɗaya ina da yayana uwa ɗaya uba ɗaya yayana uwa ɗaya uba ɗaya wannan ɗan uwana ne ai al'akh kenan asibi na ne amma al'uktu shaƙiƙa fa ba ba ba asiba ta bace sai dai ta zama al'asiba bil ghairi ta ci albarkaci yau yancin albarkaci haka al'uktu min al'abi yar uwarka wanda kuke uba ɗaya wai shin ƴar uwarka da kuke uba ɗaya wai me alaka ka da ita inda ba dan babanka yana duniya ya haife ta ba ta zama ƴar uwarka ina ruwanka da ita to wannan ma asibarka ce amma bil ghairi Allah sa kuna ganewa a suka ce ba wanda yake mai da bint ta zama asiba sai ibnul mayyiti yawwa ibnul mayyit shine ke mai da mace ta zama asiba bintul ibni idan akwai yar ɗa mace ko yar ɗa mana idan akwai jikar ka mace to wanda zai mata asibci shine ibnu ibnin fi darajatiha sai aka samu wani yanzu wannan yar ɗa ne akwai kuma ɗan ɗa kaga layinsu ɗaya yar ɗa ɗanka ne zaidu yana da ya mace ɗanka zaidu yana da ɗa Musa, kaga da Musa afwan, ɗanka zaidu yana da ‘ya mace sunanta Maryam, ɗanka zaidu yana da ɗa namiji sunansa Ibrahim, da Maryam da Ibrahim, ai kaga duk layinsu ɗaya, darajarsu ɗaya ko? Yawwa, to wanda yake daidai ita shine asibin, an ƙarfafa ɓangaren namiji an jefar da mace. ba wanda yake wa asibci wa shakiki sai a gairu shakika kenan hadde zuwa zuwa ƙarshe karatu ya zo kuma ga lokaci ya zo to waɗannan su ne ɗan takaitaccen bayani akan asibai al'asib bin nafsi da al'asib ma'al ghair bil ghairi da kuma ma'al ghair مع الغير الشقائق مع الغير كنا مع الفروع الإناث سيكون مع الأخوات من الأبي إن وانك مات أما نأبا سوني أكيني في to in uwa za mu dakata anan yanzu mun yi asabar rubo sai babu mallahu sumun sai ku rubuta ku sa aya anan insha Allah Allah ya bada dama sai mu ga ya za a yi a ƙarisa ina da shawarwari kamar haka shawara ta farko shine a ku yi ƙoƙari abinda aka koya muku mun karanta littafi guda biyu bango to bango mun sauke su a nan gurin a gurguje mun gama idan mutum yana so ya samu ribar ilimi to ya yi muraji'arsa yanzu zai littafin da muka karanta crash program muka yi crash amma a matsayinka na malami dukan ku masu da'awa ne masu koyarwa in ka je ka sa shi a gaba kaɗan bibice shi ɗaya biyu to zai zauna za ka je ka ta da'awa da shi ka wuce wannan a layi wannan dai alhamdulillah ka gama da shi to wannan kuma shine zai ƙara maka shauƙin ka rinƙa yin karatu abu na biyu wannan littafin na rabon gadon ka san larura duk wanda ya mai da kansa ustaz ya zama liman ko mai wa'azi ko mai karantarwa in dai za a ce maka malam a anguwa to wallahi malam wannan ya zama larura ka san shi saboda ana mutuwa a anguwarku a gidanku za a mutu ɗalibanka za su mutu wasu ba sa zuwa wajen alƙali waya za su masu ce da Allah malam mutuwa aka ya za a yi yanzu irin kuwa su zuwa ƙauye suna da'awa sai wani mutumin ƙauye aka yi mutuwa aka zo aka kawo maka rabon gado ya za ka yi cewa za ka yi ku tattara kayan ku ku tafi Kano ku je ku nemo alkali a Gombe ko a Kaduna ko nan me amfanin ka da aka ku tsaya ku koye shi da gaskiya da fahimta abu na farko shine ku haddace waɗannan baitukan shine zai gane ka gane mutum nawa ne suke cin rabi ana gaya maka mamaci ya mutu sai ka ce a gaya maka magadan shi wane wane ana cewa wane zaka ce wannan shida zai ci wane wannan biyu zai ci wane wannan ɗaya bisa takwas ne wane wannan kaza ne saboda ka haddace idan baka riƙe ba bai da bambanci da wai ‘ya'yanka ne da ka haife su amma baka san sunansu ba ƙwarai kuwa amma ya kake iya riƙe sunan ɗanka saboda kullum kana kiransa kana ganinsa to wannan littafin ya zama abokinka kullum kuna tare har lokacin za ka yi mastarin ɗinsa ana barna ana abubuwa na rashin gaskiya a kotuna wasu alƙalan babu ƙarfin ilimi babu zurfin karatu alƙali ne kawai alfarma aka yi masa ya zama alƙali baya iya da yawa akwai alƙalan nan an ba da rabon gado sai sun je sun kai wa wasu raba musu wani boko ya yi kawai zuwa ya yan legal ɗinsa da yan diploma aka gama mai turanci wanda ya koya mai ɗin bai iya ba sosai shi ma wanda yake koyan bai iya ba kuma an zo an ba shi shine alƙali an ɗaura mai rawani ya za a yi daidai haka ake kwama cala a ƙauyuka wajen raman gado saboda ba karatu ku ne za ku yaye wa al'umma bakin ciki da damuwa ku karanta don Allah ku yada don haka ku fahimce shi ku riƙe shi ku ƙarasa karanta shi in Allah ya so da idan na koma Kano lafiya zan shiga studio zan karanta baitukan gaba ɗaya a wake zan yi rikodin ɗinsu da bidiyo da audio zan turo muku ta hanyar kafafen yada labaranmu da muke da shi ka sa a waya kana ji kana bi kana ji yanzu kaga mun tsira da baitin ya zauna a bakinka na ɗaya kenan na biyu muna da hanya kamar haka idan an yi wani tsari karɓaɓɓe da na gamsu da shi wannan daga gare ku ne in kun yi wani tsari karɓaɓɓe gamsashe da na yadda da shi to zan iya warewa wani lokaci a cikin lokutan da nake da shi in zo na ba da kwana biyu kamar wani weekend in dakatar da abin da nake musa wani crash program mu samu wani wuri mu zo mu zauna tun daga safe har dare muna karanta littafin nan muna sharhi ana recording mu tsaya mu ci abinci mu yi sallah mu dora gobe ma na yi in Allah ya sa mun sauke shi alhamdulillah in ba mu sauke ba to sai ku je ku ci gaba da muraji'arsa zan dada samun wani lokaci kuma in dada waftowa sai yanzu sai ne muku kafin dai shekarar ta zo sai mu sauke shi kamar yadda na zauna a nan a haka yanzu da azumi ne a bakina yanzu albarkacin ramadan ne aka ci to zan iya zuwa wata ran na gaya muku in an yi tsarin da na yadda da shi dan kaga ba zan je in kashe aiki na can yanzu in zauna nan wani ya tafi kasuwar ƙauye wani yana gona a wani ya je gombe baya nan a'a ba zai yadda da wannan ba don haka yanzu ku kawwana wata lajina wani lajina ina ce lajina wata mahada ta almajiran wannan miras din almajiran wannan majalisin ka gane ko tullabu majalisar ansar bikumu a sa sunan kowa da lambar wayarsa idan mai wasaf yana yi a yi idan na gama sai danno muku karatun sai ku ta bibiya idan an sa sunan kowa na ga iya adadin mutanen da suka yadda they committed themselves cewa za su ci gaba da karatun za mu iya sa wani littafin ma ba shi ba wane da wane kowa ya san wane wane da wane kowa ya san wane watakila wata ran ku kira kan ku zo ku yi muraja'a littattafan da muka koya to idan kun yi kun rubuta suna da lambar waya da anguwa da adireshi to sai ai group whatsapp group misali ba wanda za a yi ta tura abubuwa shirme da gaisuwa mara amfani ba kawai karatu ne a ciki wataƙila mai sharhin alfiya ta hadis ko mai sharhi alfiyatul al'iraki ko alfiyatu ibn malik ko wani littafi ko nuzha ko wani abu sai a turo muku sai ku rinka bibiya wataƙila ma za ku iya zama ku yi mudarasarsa ku riƙe to in kun yi wannan tsarin in na gana gamsu zan iya waran lokaci wata ɗaya wata biyu uku haka in na rage ayyuka zan yi muku khasatan dan wannan karatun zan zo kar a dora mu wani wa'azin ƙauye ko zuwa wani guri a'a kawai wannan karatun ne kawai kuma karatu ne yini gaba daya yanzu mu a Kano yadda muke yi idan muna so mu sauke littafi da ɗalibanmu sai in ɗebe su sai mu tafi wani ƙauye ko wani gari kamar mutum hamsin mota uku hudu biyar sai mu sa littafin nan tun daga ranar juma'a wata juma'a za mu ɗauka da la'asar za mu zauna a masallaci muna bin littafin nan muna yi muna yi muna yi sai mun kwana cir washe gari ran asabar da asuba mun sauke shi sai a ce to a tafi gida kowa kuma sai je ya ƙarasa baccinsa a gida amma fa duk littafin da muka dira shi wannan muka masa karatun kwanan sai mun sauke shi wannan ɗalibai masu himma da ƙoƙari kenan to kuma wannan ɗin tsarin da za mu yi ko ba mu kwana ba sai mu yi ne mu zo ƙarfe takwas ko tara mu yi ta fafatawa ba za mu gama ba sai goman dare wallahi duk littafin da muka sa shi gaba ai ba matsala inda akwai abinci in dai za a samu abinci mai kyau wannan kuma abinci ba matsala ba ne za mu yi girki lafiyayye mu ci sosai mu zo mu zauna mu ta bugawa to duk littafin da muka masa wannan karatun wallahi sai dai ya zama saura a ce mun yi na zo ranar juma'a misali na huta asabar mu fara fafatawa washe gari lahadi mu buga ran litinin da asuba an hau hanya an koma kano wani ma bai san na zo na yi ba ga abun rikodin nan da na waya da na waye duk kuna da shi to haka ake karatu yanzu a zamanance crash duk ɗalibin da ya ido yana iya ganewa to sai a masa haka to zan yi haka in ko ba haka ba akwai second option shine zan iya shiga studio a gida in sa kyamara a gabata a gabana in fassare littafin in yi sharhin kamar kuna gabana ko in sa wasu ɗaliban nawa in sa su a gaba in musu sharhi kamar ina muku a yi rikodin ɗinsa a audio a yi rikodin ɗinsa a bidiyo sannan sai in turo muku kaga shi ma wannan wata hanya ce in case of wai koda ban samu zuwa ba kun fahimci wannan so ina so ku haɗa kanku wannan haɗuwa ce ta albarka haɗuwa ce ta alkhairi ilimi ne ya haɗa mu kuma ina so na gaya muku wannan hanyar ta karatu ita ce take tabbatar da jagoranci da shugabanci ku rabu da hayaniya ku rabu da rudu ku yi karatu malam karatu ake yi yanzu kar ku zo ku ta jan mutane akan zafin kai da fada da juna da kiyayya ba wani ilimi ai tafatawa ta rashin kirki ba karatu ku canja yanayin garin ku canja uslubin da'awar da ilimi ya zama malami ya zauna ya bi littafi ya saurari malami ya san karatu ba wai zafi da zaƙin baki da hayaniya kawai shine malanta ba mutum ya zo ya ta ɗaura rawani ana malam malam ko bai san komai ba kana yaudarar kanka kana ɓata kanka lokaci wallahi ku yi karatu in ba ku yi ba wannan ƙannan naku da jikokin ku su za su zo su ce su wane wane sun wuce mana gaba amma sun cuce mu ba su yi karatu ba akwai abin da wallahi idan ka ji ana yin sa a wani gurin sai ka ce yanzu kai din yanzu kai malami ne kai yanzu a garin ku kai malami ne a garin ku kai malami ne ana ba mu labarin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala irin haduwa da suke da Larabawa yan Saudiya yan ina taron kaza taron kaza yana haduwa da manyan manyan malamai a duniya suna abin nan duba Gumi a Najeriya rahimahullah yace wallahi idan na je na fada cikin malaman nan wallahi ko magana ba na iya yi saboda me farcen su ban kai ba a ilimi alfarma na ci dai kawai na wakilci Najeriya amma ba wai dan matsayi na kai ba yanzu ni dinnan da yanzu da kuke gani ni ne lamba ɗaya a gaban ku ina ta muku magana kun yi shiru akwai inda in naje na tsunduma cikin wasu ƴan uwana masu karatu wallahi ko daga hannu bai isa ne ba daga hannu akwai wallahi inda nake zuwa karatu a Misra wallahi a gaban malamin bai isa na zauna ba saboda ban kai ba amma ni kuna gani na kaza ne haka ilimi yake wa fawqa kulli dhi ilmin alim amma ni da kaina in zo gaban wannan malamin yana darasi wai in zauna a gabansa wai ina jin na kai bai isa ba saboda mai malaman da suke kewaye da shi ɗaliban manya-manyan mutane ne sun shekaru suna karatu sun haddace abubuwa Allah ya ba su lokaci da dama muku nan Najeriya rabi neman abinci rabi neman karatu da haka ku tsaya ku yi karatu na gaskiya ku ne ruhin garin ku ne idan garin in kun ja mutane akan ilimi za a samu nasara in ba ku ja mutane akan ilimi ba al'umma ku suna son addini ko shedan ya san ana son addini a garin nan amma matsalar shine akwai mislead a ja mutane ba a daidai ba duk wanda yake ba ilimi ya jagoranci mutane zai yi jagorancin amma babu samara ba za a samu biyan bukata ba da haka ku yi karatu ku riƙe karatu ku yi haƙuri da talauci ku yi haƙuri da buƙatar yau da gobe ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi ilimi fahfaz fa kull hafizin imam haka mai littafin ya faɗa so wannan shine ƙarshen darasin mu insha Allah saboda gobe za mu rufe duk karatukan gabaki daya kuma na san za mu zama akwai baki da za su zo nan rufe karatun mata ba za mu iya sake karatun ba sai ku sa alama a nan muka tsaya in Allah ya sa da za mu ci gaba da magana da wayoyi damar in ta samu daidai zan iya yin ɗaya ko wancan na farko da na faɗa ko kuma wannan nabi da na faɗa ina muku fatan alkhairi Allah ya albarkace ku Allah ya taimake ku Allah ya ba ku nasara akan da abin da kuka sa gaba duk wanda yake jan mutane yake jagorantarsa Allah ba shi haƙuri ya ja mutane zan dakata a nan ina ba yan uwa masallata haƙuri mun ɗan yi over time so wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh